To, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a yau muna tara ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da 19 ga watan uku shekara ta 2024 darasinmu na tafsiri mun kwana a aya ta 141 jiya yau za mu tashi aya ta 142 shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah ta'ala yace innal munafiqina haqiqa munafiqai yukhadi'una Allah wato suna yin aiki irin aikin mayaudari, suna yaudarar addinin Allah na bayyana imani da ɓoye kafirci, wa huwa khadi'uhum Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai saka musu absa wato yaudararsu. Akwai abin da a balaga suke ce masa mushakala, wato a faɗi wata kalma a yi amfani da ita ko da yake a inda za a yi amfani da ita abin da ya kawo kawai wuƙu'uhu fi suhubatihi ne kawai abotar kalmomin a guri guda ya sa kawai aka yi amfani da su ko da ke ma'anoninsu ba ɗaya ba ne ba. To da haka yukadi'una Allah shi Allah ya ba a yaudararsa. An fahimta. To wannan shi malaman balaga suke cewa mushakala. Kawai an kawo kalman ne saboda wato aka ce huwa kadi'un shi Allah ba a yaudararsa kuma baya kuma shi ba sifarsa ce yaudara tabaraka wa ta'ala to amma girmama sha'anin muminai da girmama sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ai muminai suke yaudara ko ba haka ba amma daidai da shugaba alaihi salatu wassalam ba sa yaudara dan di ya san munafikai ya in ya san su an fahimta kaga kenan kansu suka yaudara illa iyaka sai kuma sauran muminai da Allah bai tona asirinsu gare su ba. Amma inda za ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk munafiqan nan ya san su, ai di ya gaya wa Huzaifa bin Limani. Allah ya kara masa yadda. Di ya sanar da shi su, wana kaza ne, wana kaza ne, wana kaza ne, wana kaza ne. Di ya san su. Ina fata an bayyana. Saboda haka kuma sahabbai sun san sayyidina Huzaifa bin Limani ya san su. to kenan ita kalman kawai an yi amfani da ita a mushakala shi sa malaman tafsiri suka zo zai ce Allah zai saka musu afsa yaudararsu ubangiji tabaraka wa ta'ala zai musu istidraji wato da umartan muminai da wato kiyaye jinnansu ka a taba su ba za a taba su ba a kyale su tunda dai sun bayyana musulunci sun bayyana kalmar la ilaha illallah eh domin Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadar musu da wato addarkal asfala minan nari a cikin wuta Allah ya kiyaye mu yawa saboda haka Muhammad Ali Sabuni rahimahullah ce fasan ma ta'ala jaza'ahum fida'an bi dariqil mushakalati yawa li anna wabala fida'ihim raji'un alayhi wannan yaudarar da suke yi bala'in ta kansu zai koma wa idza qamu ila salati su munafiqan nan in suka tashi sallah kawo mun kusala sai su tashi wato a cikin yanayi na kasala da nauyin jiki ba sa ƙaunar walayan kuruna la illa ko ba sa ƙaunar sakamako ba sa tsoron ukuba yura'unan nasa su sallata su ma da suke yi wato suna yin riya ne gaba ɗaya abin da suke nufi a sallata su su nuna wa mutane cewa su musulmi ne su yi riya su jiyar ba sa nufin zatin Allah da sallolinsu da suke sannan har ila yau wata siffar sallar su wala yankuruna Allah illa qalila yawa su munafukai ba sa ambatan Allah sai ambato ɗan kaɗan haka sufan su take saboda haka akwai bayanai da imamul qurtubi a cikin a ƙarƙashin ita wannan aya ta ta munafiƙai a sallar su suna yin ta riya cikin kasala da nauyin jiki ba wai lada suke nema ba ko ba wai ukuba suke kudircewa barin wato ukuba za ta same su in sun batta ba a to kuma akwai sallolin da suka fi musu nauyi nauyi su munafikai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su inna asqala salatin alal munafiqina al'atama was subh sallolin da suka fi wa munafukai nauyi salloli guda biyu ne da sallar isha da sallar asuba ita isha tana zuwa a lokacin da aikin dare aikin rana da suka ya gajiyar da su so da haka sai ta musu nauyi ita kuma sallar asuba lokacin da ake yin ta to ba abin da suke so irin bacci a wannan lokacin so da haka wannan salloli guda biyu sai zama sun fi wato yi wa munafukai nauyi da haka wato kakkasu kakka ƙoƙari ka ɗabi'antu ko da kai ba munafiki ba ne ka yadda da musulunci ka to in kana barin waɗannan sallolin guda biyu to kana da ɗabi'ar munafukai an fahimta yawa ko da kai ba munafiki ba ne ba za a ci maka munafiki ba an fahimta amma dai kana da ɗabi'ar munafukai in kana wasa da waɗannan sallolin guda biyu da sallar isha da sallar asuba kana ɗan kamanceceniya da su. Ita riya shi ne ka bayyana abu mai kyau don mutane su gani, ba don bin umarnin Allah ta baraka wa ta'ala ba, ko? An riga an yi maganganu baya akan ita riya a ayoyin da suka gabata. To sannan daga sifar da aka sifanta munafukai da ita shine ƙillatu zikiri, ƙarancin zikiri. munafukai ba sa yin zikiri da yawa. A annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa salatul munafiqina tilka salatul munafiqina tilka salatul munafiqina wancanan ka sallan munafikai ce sallan munafikai ce sallan munafikai ce yace ɗayan su zai zauna yana dakon rana har sai lokacin da rana ta zamo tsakanin ƙaho biyu na shedan ko tana kan ƙawan shedan sai ya tashi sai maza maza ya yi ya yi sallah manzala sai ce ba zai zikiri a cikin ta ba sai kaɗan imam malik ya rawaito wannan hadisin da waninsa aka ce sufanta su da aka yi da karancin zikiri domin su ɗin nan a sallah in za su yi ba sa ambatan Allah da yawan karatu ko yawan tasbihi iya kabarbari kawai suke yi amma duk wani zikiri na cikin sallah ba sa yi an fahimta har ila yau zikirin ma da ake yi za ka yi ta ambatan Allah tasbi hai hailala da waye to su ba sa yi da yawa ɗan kaɗan suke yi shi ma na dan a ga suna yi ina ba ta fahimta kenan ƙarancin zikiri sufar munafukai ne an fahimta idan ka ga ba ka yin zikiri da yawa to kana da sufar munafukai shi ma saboda wannan aya su sahabbai ko muminai kai da bisufa amma muminai alama ce babba da Allah ya kubanta su shine yawan zikiri ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ya ku mine ku ambaci Allah ambato mai yawa da haka ake so kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa kai la ilaha illallah da yawa kai istighfari da yawa ina ba ta an bayyana malamai suna ganin idan kana gaza yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam 313 a rana to kai ba mai yawan yi wa annabi salati bane baka cikin su ran alkiyama baka cikin mutanen da kamar yadda mai littafin as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo maganganun malamai kan haka fawaiduha ahkamuha wa fadailuha yace duk wanda baya yake gaza 313 a rana mafi karancin abin da zaka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kullun to kada ya gaza 313 an fahimta in baka yin haka a rana baka cikin masu yawaita yi wa annabi salati an fahimta to da haka ba za ka zama cikin aulan nasi biyo mal qiyamati aktsaruhum alayya salatan to ana so ka yawaita zikiri saboda shi zikirin nan shi ake so a takaddar ka ranar lahira a ga ya cika ta an fahimta istighfari in aka shi da yawa to duba laka farin ciki ya tabbata gare ka duba liman waje da fisa yi fati istighfaran kasira farin ciki ya tabbata ga wanda da aka zo takardar aikin sa aka ga istighfari da yawa an fahimta aka ga istighfari da yawa aka ga salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa aka ga hailala da yawa wanda aka ga wannan a cikin takaddar aikinsa manzalarsa ce farin ciki ya tabbata gare shi abin da yasa shauran dukkan ayyuka da ake gani wato akan iya samun abubuwan da suke rusa su akan iya sa akan kuma iya biyan bashi da su a ranar alkiyama sallah ana biyan bashi da ita da azumi da zakka da komai duk ana biyan bashi an fahimta to idan aka biya bashi, to idan fa ba waɗannan nawafil ɗin, mutum ya shiga uku. Mutum ya shiga uku shi ne wanda mazala sai salisa da ma'anarsa ta luga. Sai suka ce wanda bai da ko sisi ya rasu la'ai shi ne mutsiyaki kenan wanda bai da ko mutuka yake a ai ba shi ba ne. Wanda zai zo ranar alkiyama ya zo da cikakkiyar sallah da azumi da zakka amma sai a rashin sa'a ya zagi wannan ya zubar da jinin wannan ya ci dukiyar wannan ya zagi wannan sai a ba wannan daga ladansa a ba wannan daga ladansa a ba wannan daga ladansa har sai idan abin da yake da shi ya ƙare ga wasu ba a gama biyan su ba kuma sai a ɗauko miyagun ayyukan su a ɗora masa sai a jefa shi wuta Allah ya kiyaye to duk fankimomin ɗari wannan na sufa yake yawwa ba wai sallar farilla ce ba za ta kai ka aljanna ko iya in ka tsaya iya farilla da azumi wannan in ka tsaya iya su tabbas za su kai ka aljanna أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة يا رسول الله كباني لأباري إني صلى أمر وجبتاوا ني أزمي نوت رمضان نحلت حلال نحرمت حرام ban ƙara komai akai ba zan shiga aljanna manzo Allah sai sallah yace na'am zaka shiga sai ce to ba zan dada ba zan rage ba sai manzo Allah sai ce aflaha in sadaka ya samu aljannar in dai yadda ya faɗa din yayi waɗannan abubuwan ya halatta halatta ya haramta dan aljanna ne wai an fahimta to lokacin sahabbai fa ba a ƙarya ba a ƙarya ba a yi da mutane in ma kai yanzu za ta fashi in ma kai yanzu wani zai ce a ba za ka samu abokin yi ba in za ka yi zai hana kai ce a nan kuma ai za mu yi da shi kuma ai haramun ne kaza kaza kuma bai in yayi da kai ya zo ya gaya maka cewa ka yafe mai ba ya ce kaza akan ka ka yafe masa kuma ya je ya nemi yafiyar Allah haka suke ba a sabo a wancan lokacin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwada wa al'umma matsayin sahabbansa da irin sirri da suke dauke da shi kasancewar dumin zama da shi da suke samu kullun da asuba sai ya tambaye su mafarki me manzon Allah yake nuna mafarkin su original an fahimta ayin kaga haya ma tana shigowa mafarkin ka to ai da matsala ne an fahimta ai mafarkin su original ne manzalin har tambaya yake saboda me yana tunanin cewar ba mamaki an sanar da su wani abu ta mafarkin su faɗa ya gani ta yi a samu wani ilimin gaibu wani abu da zai faru ta cikin mafarkansu nawa kuma suka yi ɗin ya gani kuma ya faɗi abubuwan da za su faru a gaba a cikin mafarkansa habban nasu kullum da asuba sai ya tambayi akwai wanda ya mafarki na ba ta an fahimta haka sahabbai suke Allah ya ƙara musu yadda. Don haka, mu kam ba haka muke ba. Ko? To kuma ko su sahabban da suke haka, iya farilla suka tsaya, kowa da ɗari ƙasa. Kuma galibin ɗariƙun nan na sahabbai duk abun annabi suka karba. sallallahu alaihi wasallam ko akwai wanda ɗariƙarsa Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ya ƙara masa yadda azumin Annabi Dawuda ita ce ɗariƙarsa da ya karɓa gurin Annabi sai kuma ba a daina har mutuwa da haka ko da ya tsufa sai da ya ce ya laita ni qabiltu rukusata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashe ba zai daina ba kenan yace ina ma rangwamen da manzo Allah ya yi mun sallallahu alaihi wasallam a farko ina ma na karɓa da yace in dinga azumin yau ina hutawa ai in dinga yin azumin kwana uku a duk wata na ce ai zan iya fiye da haka ya ce sauka kuma ka dinga yin ta a wata na ce zan iya fiye da haka ya ce azumin ma zai dinga yin na har abada na kullum kullum manzo Allah sai ce la sama man sabal abada ka dawo ka dinga azumin annabi Dawuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati ya bar shi yana azumin annabi Dawuda ko to ga tsufa ya kama shi ya ce shi ko ba zai bar abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati ya bar shi yana yi ba a ce bayan wafatin annabi kuma ya daina da haka ga kuma tsufa ya tun masa da haka sai dai ya aje azumin na wasu ɗan kwanaki ya sa a dinga lissafa mai in ya ɗan samu ƙarfi sai kuma ya rama. Ɗariƙarsa kenan ta neman ya da bayan farilla ga wani abu da ya ɗauka ko manzo Allah ya mai tamfi sallallahu alaihi akai yake yi. Ko akwai wanda shi ɗariƙarsa ba a kwana da kowa a cikin sahabbai. sai na Abdullahi bin Salami ba kwana da kowa kuma shi in zai fito ya ce duk abin da za a yi mai ya yafi in zai kwanta ya ce duk abin da aka yi mai ya yafi shi ɗariƙa sa kenan an fahimta wannan ɗariƙa ko tun a duniya aka bada aljanna ta aka ce to lafiya yanzu ɗan aljanna zai kullu sai ya kullu yanzu ɗan aljanna zai sai ya kullu yanzu ɗan sai ya kullu da aka bi ya ce to a je a ga wai me yake yi ne da daddare na aiki da ya samu wannan matsayi aka je da daddare bacci yake ya dai juya an zai yi zai kalmar shahada ya kailala karshen dare ko ya tashi ya shafa'i da wuturi ya fito sallah asuba a abu shi sai na abdullahi bin amr shi ya bi shi ya je ya gano me yake saboda zafin ibada sai ce masa to gaskiya dai abin da ya kawo ni kawai kaji kaji abin da ya faru zuwa ne in ga me kake yi ne da daddaren dan mu kama yace to yadda ka ganni din haka amma dai ni na sani ba na kwana da kowa eh ba na kwana da kowa ko ba wani mutum da za a ce wai a lahira na yi masa Allah isan mun je lahira sai ya biya ni a gaban Allah ko da wanda zai ce wai ko sai na ce ba za ka shiga aljanna wallahi ba zai yafi wanda wani irin masifa ce an fahimta wanda wani irin bala'i ne kai ba ka so a yabe maka ce wai ka rantse wai ko iya kai ne in ka yafe wai zai shiga aljanna billahi alazim ba za ka yafe ba to kai ma ku Allah ba zai yafe maka an fahimta Allah ya halittarsa kai kai mai ya yabe maka kuma kai ba za ka yabe wani ba wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum kakka wani ce wani Allah isa kai bai wa Allah isa ai ka zo kiyama ka wuce lafiya lau shine kawai a zo takin kana zuwa a ce zo ka wuce lafiya lau amma ka takumo wani ka kawo a nan wani zai haɗu da kai shi dama neman ka nake wallahi ku gama ni ma mu ɗaura na mutum an fahimta ka wuce ya wuce kowa ka yafe an yafe shi ma a yafe mai kai ma a yafe maka shi kenan an fahimta kan ka yadda ka ce wai ka kulla wani wai wai ya cuce ka wai an je lahira wai ya biya ka sai ka gama ya biya ka Allah ce to ni ma abin da kamun ban yafe ba ko ba kai wa Allah ba in dai mutum mai matsayi irin na zai na bakar Allah yana cewa ka yafi ka yi afuwa kuma ka ga irin abin da aka yi masa irin abin da ba a yafe wani an fahimta amma Allah ya ce a yi haƙuri mana a yafe kuma ba kwa so Allah ya yafe muku ne sai na bakar ba radiyallahu anhu to dan me kuma kai zaka wani kullaka ce wani kai ko kai aka buje layira wai mu zaka shiga da wani shugabanni waɗannan duk ka rabu da su kawai ka bar su da abu da Allah shikenan a kai dai ka ce wai a kanka wai za ku tsaya wai daga gaban mutum da Allah kai ka kawo shi ƙara kakkai fatan haka billahi ra'azi babu tashin hankali a kiyama inda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar tsaya gaban zaki kakka wani fatan kawai a zo gurin nan a ce wuce wuce kawai lafiya lau amma ba za ka san bala'in tsayawa gaban Allah ba akwai mazaharin abin a duniya sai a airport kana wata ƙasa ka bar ƙasar ka taho an tsai da kai a ce ka tsaya jami'an tsaro su tsai da kai lafiyar ka kalwa wani abu ka ka ka ka ka ɗauko mai na tsoro amma dai saboda a wata ƙasa kake kana kallo gashi tafiya za a yi ga jirgin ku ya sauka an zo an tsai da kai an ce ana ana ta ce komai kuma na iya faruwa ba irin ƙasar ku bane to anan za ka gane bala'in take billahi alazim sai a airport airport na na na na Saudiya in ka kuka sauka aka dinga tsai da ku a tsai da duk inda aka tsai da kai gaban ka waduwa yake wallahi saboda kawai a nan din take za a iya cewa a je shi ka koma wannan ba wani abu bane su a gunsu wallahi shi yafi komai sauki to duk inda aka tsaye da kai gaban ka fatfat yake sannan zaka gane sai a gaban Allah tashi hankali haka yi wani fatan wani ka ce wai ba za ka yafe wani to shi ɗariƙar sa kenan Abu Dhabi Salam da haka waɗannan zikirai da ake ka ɗauka za ka ɗauka za ka ɗauka haka sahabbai suke ɗauka ake dan neman yadda Allah ba wani abu za ka ɗauko a wajen musulunci ba an fahimta a abin da za ka ɗauka ka yi ƙari da shi a matsayin nafula a cikin musulunci yake azumi ne a sallah ce a wani zikiri ne daga cikin zikirai a cikin musulunci za ka ɗauka shi ku abinda manzala ta tana ya ce ma laisa minhu ya ce abinda ba a cikin musulunci ba an fahimta to amma wanda ya ɗau la ila illallah ita ce kalmar shiga musulunci ma ya ɗau salatin manzala ta sallam ya ɗau istighfari wannan kuma kuma aka ce dama alaikum bima tutiquna aikin nafila ne amma ko nawa kuka yi Allah yana so kuma yana da abin da zai biya dan modaci ne la yamallu Allah wa ta tamallu shi ma mushakala ne Allah tabaraka wa ta'ala zai tabaku da abin da kuka yana da abin biya zai biya na ba ta an bayyana to dan haka sufa ce ta munafinci karanta zikiri kakka yadda cikin ko masu karanta zikiri kuma yana karancin zikiri yana ka raunin yaƙini karancin zikiri yana haifa kokonto zuciya kokonto ya dinga samunta a cikin al'amura wanda suke shafi zuciya wanda ake so kai imani da su ka yadda da su kuma yau ai halin da aka tsinci kai a ciki kenan da yawan abubuwan da kai ka wuce su wannan ji kake kamar a gabanka ake yi amma yanzu wani ka zo ka ga yana ta yana ta yana ta daurora kamar issan Isra'i da Mi'raji yanzu ta fara zama muhallin kokonto a zukatan wasu mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake ka haka duka nisa da aka yi da da waɗannan ayyukan shi imani da ake gani yadda kaga batirin waya haka yake yana ƙaruwa yana raguwa yazid bi ziyadatil amal yana daɗuwa da daɗuwar aiki kuma in aka rage aiki sai imani yayi lo lokacin da aikin ka ya ƙaru sai imanin ka ya ƙaru liyazdada allazina amanu imana ashe imani yana ƙaruwa wa yazidullahu allazina atadaw huda aiki da yake ƙara saboda haka waɗannan ayyukan na ɗari'u da ake zikiran nan da ake imani ne yake ƙaruwa da aka zo ake ta yaƙi da al'amarin shine aka faɗa cikin abin da aka faɗa ne kuma har yanzu ɗin alfarmansu ake ci wallahi al'adu ai mu ɗari'u irin namu ba dan bakance da ka ɗauka aka ce ai dole to da mu sai mu mitin mu ce a ɗan dakatar da aikin na sati biyu kowa ya ga amfanin da harkar zikiran take yi a ce duk mu tsaya mu daina yi kowa ya dakata su masu zagin abin a ga yadda al'amarin zai kwance su hasbun Allah nan duk da ake duk a daina a bari kowa ya ɗanɗana ya ji ya ga irin bala'in da Allah yake ɗaukewa albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam istighfari fa shi ya ban mana amana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar mana da amana kwaya biyu wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim Allah ba mai musu azaba bane in dai kana cikin su ya Rasulullah sallallahu alaihi sai ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba mai musu azaba bane muddin suna istighfari ka ji fa aikin da muke kullum fa istighfarin nan da ake bugawa ta dalilin sa ne fa Allah yake dauke wannan wannan bala'a kuma ɗan arzikin da ake samu ɗin duk da ake ganin halin da ake ciki albarkacin sa ne fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana yursilu sama alaikum wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yata'allakum jannatin duk fa albarkacin wannan ake samu a buga hasbunallahu wa ni'mal wakil musibin da ake kunno wa ƙasar nan ya an kunno ɗari sai Allah ya mutsike tasa'in da biyar ya ɗan ban guda biyar ita ma biyar ɗin dan waɗannan ƴan uban ne da suke ta- zagin mutane suke ta faɗan maganganu suna faɗan rashin ladabi da su ne suke dawo amma a saba min musibatin fa ba kasa wa aidin nan waye abu an kafe Allah ya ce abinda duk ya faru na musiba wallahi wani ne ya jawo duk abin da ka gani na musiba wallahi wasu ne suka jawo in ji Allah. Allah ya ce, don mafa da yawa ina yafe muku ne. Ina yafa tili ne ana yi da yawa an kau da kai. Dan wannan da ake wayyo wayyo wayyo da Allah ya ce wasu ne suka jawo. Kuma in an tashi shi ba fa iya wanda suka ja suke tsayawa. Ko ba haka ba. Wata ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassatan. Ku ciyayi fitina wadda in ta zo ba iya wanda suka jawo ta kawai take shafa ba. Tana gamewa kowa da kowa ne. To da haka a karancin zikiri sufar munafukai ne kamar yadda wannan aya ta ta faɗa kan kan mutum ya zama wato da sufar munafukai har ila yau an faɗi sallar munafukai a cikin wannan aya yukhadi wa khadi wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa ko to wanda bi yayi sallah kamar sallar su yayi zikiri kamar zikirin su inji qurdabi lahiqa bihim fi adamil qabuli ya rusku da munafukai cikin rashin karbuwa in kai sallah irin ta munafukai ba za a karba ba haka in kai zikiri irin zikirin munafukai shi ba za a karba ba wa karaja min muqtada qawlihi qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un shi an zare shi daga layi qad aflaha almu'minuna shi yanzu ya shiga cikin illal munafiqina saboda yayi sallah irin tasu yayi zikiri irin nasu al-urdubi yace allahumma illa an yakuna lahu udhrun fa yaqtasara al-fardu hasba ma alimu allamahu annabi sallallahu alaihi wasallam lil arabi to sai in yana da uzuri an fahimta sai ya takaita kan abin da yake na wajibi gwargwadon yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da wannan mutumin kauye lokacin da manzo Allah ya ganshi yayi sallah gaba ɗaya ba haka ake sallah ba ko ya zo yayi sallah gaba annabi sallallahu alaihi wasallam tuf tuf tuf ya sallami ya zo ya gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce qum irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallah ba kai sallah ba ba wai ka sake sallah ba ba kai ba kwata kwata in dai da wannan sallah kake za ka je kiyama ba ka da sallah ko da ya koma ya je ya gyara ya dada yi ya dawo manzo Allah sai sai ce ka koma kai sallah ba kai sallah ba haka haka su uku yace to dai duk iya wanda ya iya kenan manzo Allah sai sai ya koya masa sallah a aikace sai to in zaka tashi zaka yi sallah ka kyautata alwala ka kalla alƙibla kai kabbara ka karanta abin da ya sauka na alƙur'ani sannan kai ruku'u ka nutsu a ruku'un ka nutsu a ruku'un sannan ka ɗago in ka ɗago sai ka daidaita a tsaye sannan kai sujada sai ka nutsu a sujada sannan ka ɗago sai ka nutsu a zaune sannan ka koma sujada ka kuma nutsuwa sun maf'al zalika fi salatika kulliha sannan kai haka a sallar ka duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan a aikace sannan manzo Allah yace babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba da haka shehu Tijjani radiyallahu anhu yace ko bin sallah kake ka karanta Fatiha ko bi kake liman yana yi in ya gama tasa kai kuma bai taka ina ba ta an bayyana saboda wannan hadisin na la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallar mutum fa ba ta yi muddin baya tsaye da tsatsansa a ruku'u da sujada sallarsa ba ta yi ba. An fahimta, da haka dole dole mu gyara sallolinmu. Sallah kana yi ba kamantar cikin gunjiya, cif cif cif haka, ba ka da sallah. Sannan kana yin sallah saboda kai ka saba sauri idan ka bi liman sai ya zama shi kan yayi abu kai kai. An fahimta, ina yawan maimaita wannan saboda sallan mu ce haka. Kan yayi kai kai. Mutum kawai ya- yana tasowa, wai an taso daga ruku'un liman yana yana hamdan kasira tsayiwan barakan fi, shi kuma wai ya tafi. Eh, sai ya jira shi a ƙasa. Ko kuma ga yana ta wani zumbura zumbura kamar ɗan buri. Saboda ya taho kuma liman bai taho ya kaga yana ta kaba kai. An fahimta. so ake kai tarkizi kan limaminka me yake yi inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sanya liman ne dan a jira a ga yayi sannan ai ba kai ka riga shi ba wani ba ya san ƙarshen surar da zaka tsaya wallahi ya san idza zulce ƙarshen sura kana zuwa zai tafi ruku wallahi baka tafi ba shi ya tafi saboda ya san inda zaka yi fakin haka sallan mu take kuma wannan abin da yake haifa shi jahilci ne da kuma rashin yadda kai jahili ne shine matsalar in ana ce to ah, to mutumin da baka san wannan ba a sallah kai jahili ne kana da buƙatar ka je ka karanta ƙawa'idi da ahalari da ashimawi a karantar da kai kana da buƙatar ka san wannan amma kuma shi ɗan ya gaya maka in ana cewa jahilai shi ɗan yana cewa ka ba ba da ku ake ba kuma ka yadda ba da ku ake ba kuma baka iya sallah ba tsarki in an tsaya an tantance wanka na janaba da waye sai kaga akwai kalubale sai dai Allah ya rufe asiri ya a kiyama ya kakkarba kawai haka tuliqu bihi farda ainihi wannan Allah ya saka mai alaji da alai ya gama maganar addini a nan iya magana nan guda biyu ba, iya nan an gama halin. Kuma duk wani abu na addini, ka tartata imaninka sannan ka san abin da za ka gyara farillar da wani ba zai ɗauke ba. Haka yi, wani ba zai shi ne fardu ai, abin sallah wani ba zai ce yi maka ba. Ko? Azumi wani ba zai ce yi maka ba. Da haka to ka tsaya ka san yaya ake yin su. sannan, to da haka, sallah ka tsayi da tsatsanka, tsayuwar tsatso shi ne gwargwadon ka ce, kai tasbihi uku, wa zalika adinahu dan tasbihi uku nan shi ne mafi ƙasa, ka ai ƙasa da haka, sai dai sama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi gwargwadon ka faɗa haka wa zalika adinahu السجدة سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده وذلك أدناه ya ba ta mai sannan ruku'un shi ma ka ganshi gashi nan iri daban-daban daban-daban wani ka ga komai da intana ne ko ina aka yi shi ka rasa ruku'un wannan a ina a wannan littafin aka biyo irin wannan ruku'un na ba ta bayyana mutane ana da bukatan alal aƙalli ko ba za ka iya komai ba ka iya alwala ka iya sallah alal aƙalli kenan waɗannan abubuwan da suka shafi hukunce hukuncen su wanda suke ne ka san su ka san yadda za ka yi su an fahimta alwalan nan manzo Allah sallallahu alaihi ya koya ta practical a aikata sahabbai sun gani sun kuma rawaitar yawwa سيدنا عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا سيدة إدونا ناقا من ذلك يا الولاء كتن كتن الولاء تاوانا دنيمو kuka gani saboda an sun yi alwala a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai komai akwai ka'ida yanzu da daidai wanke hannun nan ko ba akwai daga ƙasa zuwa sama akwai daga sama to wanne annabi in ya zo wanke hannu daga sama yake towa ƙasa ko kuma daga ƙasa yake towa sama akwai wannan annabi ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam adara alma ala mirfaqai. Yana kewaye ruwa a gwiwa hannunsa kaga daga sama yake tawowa. Yayo ƙasa. Ba daga ƙasa yake yin sama ba zai wanke hannu. Daga sama yake tawowa. Yayo ƙasa. Haka annabi yake. Yayi sahabbai sun gani sun kuma rawaito sun faɗa. Ba haka kawai kaga yanzu ka zo kana yi daga to ba irin na annabi kake ba. Ina ba ta ambayi duk kuma abun nan a bulugul maram duk karatun nan akwai shi. karatun sallan nan duk akwai a cikin bulugul maram da waɗannan littattafai da ake karantawa duk ga sunan na su ahalari da kawaidi da waye duk hukunce hukuncen nan ga sunan saboda haka sallah ta munafikai ga ta nan ita ma Allah tabaraka ta'ala yana cewar ga yadda take to kuma wanda yake irin tasu to ba sallan su ba ta karɓo kamar yadda al-Qurtubi yake faɗa yawwa saboda haka Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad da Ishaqu dan Rahawiya suka ce wanda duk baya tsaye da tsatsansa a ruku'u da sujada fa salatu bi fasidatun sallarsa ɓatacciya ce saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muka karanta abu na biyu wanda duk yake yin sallah dan mutane su gani su gan shi yana yi su yi masa shaida da imani ko yake neman wani matsayi ko yake neman bayyana dan ya samu wata shaida ko dan ya samu halacci na limanci a ce ya iya limanci. To Ibn al-Arabi al-Maliki ya ce falaisa zalika birriya al-manhiya an. Wannan bari ya ce wadda aka hana ba wa lam yakun alayya harajun wa ba laifi a kansa dan yayi sallolin farilla dan wannan. Sai ce wa innamar riya wa almasiyatu. Riya shine sabo wa an yuzhira ya bayyana sallah sai dan linnasi dan ya farauto mutane. Wa dariqan ila al-akali kuma ya riki sallah hanyar da zai ci abinci. فهذه نية لا تجزئ عليه العالمية ce da bata halatta ba ko sai ya sake in yana yin sallah dan wannan sai al-Qurtubi yace zai yi taqibi kan maganar Ibn al-Arabi sai yace qauluhu maganar da Ibn al-Arabi al-Maliki yace wa arada talab al-manzilati wa zuhur li qabul shahadati yace fihi nazar wanda ji yake sallah dan neman matsayi ya samu wani matsayi ko ya samu wata daraja ko ya samu shahara yace a ce wannan babu laifi yace kai fihi nazar qurdabi yace magana gaskiya akwai duba yawa akwai duba a ce dan shi qurdabi yana cewa ko liman kake yi idan ka ka taburku sai ka je wani ya toye ka dan jira dan yazo ce to al in an tashin Allah zai karbi sallar nan sai ya cire wannan gurin wannan jiran dan ba dan shi kai ba ko a tafsirin bara mun yi bayani ya ce ba dan Allah kai wannan ɗan jiran da kai wani ya shigo dan ya samu to wannan Allah zai cire gurin nan ba naka ba saboda dan wani kai ka ɗan jira ruku'un ba na Allah bane wannan ina fata an bayyana yawa saboda haka yace domin me Allah ta'ala wa idza qamu ila salati qamu fa amma an bayyana yawwa to abin da ya faɗa ya ce fata amalu na ka lura da shi cikin ina ga karkashin wa abdullah wala tushriku bi shay'an din nan a karkashin wannan aya ya kawo waɗannan bayanan to abin da ya ƙara gaba sai ya ce wannan ayar ta innal munafiqina tana nuni cewa riya tana shiga aikin farilla tana shiga nafila saboda faɗin Allah wa idza qamu ila salati qamu in suka tashi yin sallah sai su tashi fa amma sai Allah ya gani ai bai ware farilla ko nafila ila salati yace an fahimta amma wasu suna cewa a'ariya tana shiga cikin nafula ne a keɓe domin farilla wajibi ce afsa ga baki ɗayan mutane an fahimta ita kwa nafula wannan kai ne kake ɗauka da raɓinka don haka a nafula riya take shiga amma a farilla riya ba ta shiga na'am
مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله
نعم ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا eh to Allah tabaraka wata'ala yana subanta munafukai su munafukai wato muzabzabina ne su ba sa nan ba sa can muzabzabina kullun cikin halin raurawa suke da kokonto tsakanin kafirci da imani la ilaha ula'i wala ilaha ula'i su ba sa gun muminai ko ba sa gun kafirai ba sa dangantuwa zuwa muminai kamar yadda ba sa dangantuwa zuwa kafirai suna tsakiya wa man yudlilillahu wanda duk Allah tabaraka wa ta'ala ya bace shi to falan tajida lahu sabila ba za ka taba sawo masa wata tafarki zuwa arziki ba duk yadda za ka yi na wa'azi ko za ka soke masa attaura da injila da zabura ka soke masa alqur'ani don Allah bai nufi shiryarsa ba to za ka yi kamar washin a gaban doki yau da haka Allah shine mai shiryawa shine mai saka shirya kawai su wato masu da'awa isarwa ne kawai a kansu yawwa in alaika illal balau wa alaina hisabu yau su masu da'awa isarwa kawai za su ka faɗa amma ka tusa shiriya ka buɗe zuciya ka- wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yawwa saboda haka su munafikai haka suke ba sa nan ba sa can su wai suna ganin a haka su masu dabara ne na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين na'am أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minina kada ku riƙi kafirai su zamo majibuntanku mataimakanku wanda kuke musu ƙauna da soyayya ba mu'minai ba kada ku yi haka Allah ta'ala ya ce aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina ko kuna nufin wato Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya hujja wadda ta isa mutuƙa a kanku cewar ku munafukai ne. In kuka yi haka ai hujja ce ƙarar wadda Allah zai kama ku da ita akan munafunci. An fahimta, kamar yadda dai aka faɗa jiya cewar ayabta guna inda humul izza fa innal izzata lillahi jami'a ko saboda haka kada ku riƙi kafirai su zama su ne majibantanku su kuke so su kuke ƙauna su ne kuke neman taimako su kuke ƙulla aminta da su ba muminai ba an fahimta duk da kusan wato abin da yake fitowa fili za a ga cewar su kansu wanda ake ta wannan ƙalubale a kansu ita al-mamlakar arabiyyar saudiya za ka ga daga cikin wato ijabiyat na kuma mulkin da ake da yanzu shine ana ta ƙoƙarin haɗa kan musulmai Sa- ba irin wancan duban da ake wa mu- mamlaka ɗin take wa musulmi cewa wato kowa duka kafirai waye waye waye yanzu daga cikin su hasanat na shi wannan Muhammad bin Salman ɗin yawwa shi kaga kamar teku ne yana da hasanatu kuma yana da in ya tashi kamar kogin ya tashi ya gumbuɗo zinari wani zubin kuma ya gumbuɗo kwatami to haka yake to daga cikin hasanat na ita yanzu wannan daular da ake da ita ta yanzu shine ƙoƙarin haɗa kan musulmi an fahimta ko a yanzu ɗin nan ana nan ana rabi'atu alamin islami suna nan suna mu'tamar ko wanda ya haɗa musulmin duk duniya ko jiya khalifa sai di Muhammadu Mahi dan Maulana Shehu Rabi ya gabatar da takaddarsa a gabansu yana cikin wanda aka gayyata ya gabatar da takaddarsa a gabansu ya kira su ya gaya musu cewar lalle lalle a sanya wata gada wadda za ta haɗe dukkan mazahib na musulunci da kowa ra'ayoyinsa kowa ya yi nasa ra'ayin amma dai mu yadda musulunci ya haɗa mu. an fahimta mu yadda musulunci ya haɗa mu. a daina wannan abubuwa kafirai kullum suna amfani da wannan saɓanin namu suna ta suna ta cin mana to daga cikin ƙoƙarin da shi Muhammad bin Salman yake yi yana daga cikin wannan saboda haka wannan tsatsauran ra'ayi na kafirtawa da menene duka yana ta yaƙi da shi kuma Al- Allah ya mai gan- dakatar da buɗe asaru na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai duk wasu abubuwa na tarihi da da tsauran addinin wahabiyanci ya, ya, ya sa aka takure aka matse aka hana mutane su sadu da ganin abubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu duk ya gurguje wannan banzar aqidar mara asali mara tushe saboda haka ana raya duk rijiyoyin da da baka isa a buɗe ba duk an buɗe su ana kuma sa allo na bayanin wannan rijiya kaza kenan tarihin ta kaza manzo Allah yayi kaza a gurin yayi kaza yayi kaza yayi kaza za a sa ga ta nan kuma an bari a shiga a buɗe in wadda ake sha ce za a bakka ka sha in ma guzuri za ka iba ga masu sai da rawobi nan ka siya duk an bari yanzu ana ana yin wannan sannan kuma masallatan da suke da a- tarihi da aka kukkulle su sakamakon bayan Allah in sun je ana ziyartar su a ce ai nan masallacin kaza ne aka kaza nan masallacin duk zuwa to duk yanzu ana bubbudewa yanzu inda ranan nan manzo Allah ya sa rana ta dawo wa sai da na'im to nan ma yanzu ya sa an kange za za a yi masallaci a gurin shi ma amma da an kulle duka ba za a- a a bari ba ana ta takure mutane bayan wato ana shiga tsakaninsu da ganin mashahidu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kara musu kauna da imani da waye duka daga cikin hasanat ɗinsa yana ciki sa kuma kokarin san a haɗa kan musulmi babban limamin ƙasa Profesa Ibrahim Ahmad Makari yana cikin wanda Saudiyan ta ta gayyace shi wannan taron da ake yi na mu'tabar din saboda haka taro ne ya haɗa duka musulmin duniya daga ko ina a zuwa da ku ana kallon cewa waɗannan ƴan bid'a ne waɗannan mushrikai ne waɗannan duk yanzu shi ya ce za a daina wannan wannan tsatsauran ra'ayi to wannan kuma yana daga cikin hasarat din shi kuma ita mamlaka din kokarin haɗin kan musulmi da yake ta yake ta yi to da haka muwalatul kuffar musulunci ya hana ya hana ya hana ba a haɗa mu'amala da su ba kafirai ai mu'amala ta diplomasiya da waye da waye da shauransu amma dai kada a haɗu da kafiri a yaƙi mumini sannan kada a ɗau kafiri a bar mumini shine abin da Qur'ani yake ta kira zuwa gare shi na
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا نعم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين مم.
وسوف ي... وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما Allah ta'ala ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar مم.
haƙiƙa munafikai suna cikin ɗabaƙa wadda take zurfin jahannama can wato ɗaba- rufi na bakwai kenan daga daga ƙasa to munafikai suna can ai fi asfalin nari da sai na Abdullahi dan Abbas suna can ƙasan wuta saboda wato su bayan su kafirai ne to kuma sun haɗa da yin izgili da musulunci da ahalin musulunci saboda haka su suna da dubul ga kafirci ga kuma ai gwanda kafiri wannan kun san kafiri ne maƙiyinku ne amma wannan kafiri ne amma kuma ya zo a fili ya ce muku shi musulmi ne a kulla kofa da shi a yi mitin da shi a yi menene da shi ya koma yana ɗaukan sirrin yana kai wa maƙiyanku ai yau kun yi kaza ai yau kun yi kaza duk fatauriya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga yi a yaƙi duk fatasulan munafukai ne ba a da damar a fito a zuwa ce gari kaza za a yaki. Shegun za su ruga su je su faɗa musu. Ai gashi nan ku shirya za a mun ji za a zo. Ana zaune da su. Kuma Allah ya tun da dai sun bayyana la ilaha illallah a fili ba za a ba za a kashe su ba. Saboda su na waje kallon musulmi suke musu. To ta yaya ana kashe su kuma wani zai shigo. sai wani ya ce ai gashi nan wanda suka musulunta ma kashe su ake haka dole aka hakura aka zauna da su da haka hukumar su ta fita kowa muni da haka ba wasu kasan munafukai kafirai ma suna saman munafukai munafukai su ne a can darakin asfali minan na ɗabaka ta ƙarshe a zurfin wutar jahannama wuta kuma ɗabaka bakwai ce to da haka ita wuta darakat ne aka ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ɗin kamar yadda ita kuma aljanna darajat ne ko ita kuma sama sama sama haka haka take Allah ta'ala ya ce walan tajida lahum nasira waɗannan munafikan ba za ka samu wani mataimaki da zai taimake su daga azabar Allah ba ko wani wanda zai hana ya hana Allah ya musu abin da zai musu ba za su samu ba illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba istisna'i kenan wanda suka tuba daga barin munafincin wa aslahu suka kyautata ayyukansu da niyoyinsu, wa a tasamu billahi suka yi riko da littafin Allah da addininsa, wa akala su dinahum lillahi, sannan suka tsantsanta addininsu don zatin Allah. Wa ula'ika, to waɗannan in suka cika wannan sharuɗa ma'al mu'mini da za su zamo cikin zumurar muminai ranar alkiyama wa saufa yu'tillahu al-mu'mina ajran azima da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai saka wa muminai da lada wanda yake babba lada mai girma a lahira shine aljanna kaji ba kaji tuban munafukai kaji sharaɗan da aka sa musu Shauran tuba kawai ba da ba na munafukai ba ba wannan sharadin. Amma tuban munafukai aka ce illal ladina tabu ko wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi kaji sharadan da aka sa musu sannan aka karɓi tubansu. Kafin su dawo tare da mu'minai sai sun cika waɗannan waɗannan sharadan saboda tsabagen munafunci da suke da shi da irin wato munin ɗabi'ar munafici. Na'am.
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wai wani amfani ne zai samu Allah in yi muku azaba ne me zai fa me zai same shi in yi muku azaba kuna zaton yana nan kun wato sa shi ya cika da fushi yana jin haushinku in kuka zo ya sa ku a cikin wuta ɗin nan zai huta haushinsa kuna zaton haka? Ko kuna zaton zai yi ramuwar gayya ne a duniya kun saƙa mai kun mai ba daidai ba yanzu kun zo zai yi ramuwar gayya. Ko kuna zaton saƙo da kuka yi masa kun cutar da shi ne yanzu ya zo zai rama cutarwar da kuka yi masa kuma in yi haka zai jawo amfani da kuma zai kuma jawo amfani. Kuna zaton haka? wannan to Allah in kuka wa Allah zaton haka to ba ku san Allah ba. An fahimta? Ba ku san Allah ba. Yawwa in kun gode kun yi ima to Allah me zai me zai da wani amfani ne zai samu Allah ya muku azaba. An fahimta? Wasu ne suke kallon Allah wato wani irin mummunan zato suke wa Allah. Eh, saboda haka in suka tashi wa'azi za ka ji ba wanda zai tsira a wa'azin nan nasu. Su ma masu wa'azin ba za su tsira ba su kansu din. an fahimta ni suke wai Allah wani wani wato azababbe ne kawai banda bala'i wayyo wayyo wayyo an yi kaza an yi kaza an yi kaza yo shi ina ruwan Allah shi abun Allah da ka bi shi da ka saba mai duk ɗin ba wani bambanci ba wani bambanci da ka bi shi da ka sa duk ɗaya ne kai ta shafa yawwa kai ta shafa shi ta man amila salihan fali nafsi wa man amila fa alaiha wa man asa'a fa alaiha wanda duk ya aiki na gari kansa yawa wanda baya aka san haka dai kansa yawa an fahimta ubangiji tabaraka wa ta'ala wato wallahu ganiyun la ganiyun ankum ya wadata ga barin ku da komai da ayyukan ku kakka taba zata wai Allah wai huta shi zai yi da sa wai kabire da zai a huta da wai shi da ya sa ka a huta da ya sa ka aljanna duk ɗaya ne a gunsa da haka ka nemi aljanna kawai yawwa ka nemi Allah ya sa ka a aljanna yawwa ka ka taba yi wa Allah mummunan zato an fahimta ka bauta wa Allah ka nemi gabara Allah ka kyautata wa Allah zato yawwa ka ga cewa Allah in kana tadda Allah mai azaba haka zaka tadda shi ana inda zanna abdi bi yana nan inda ba ya zace shi Muhammad bin Allah na Siddiqi ya kacin Dalil Fali kissa wani bawan Allah da Allah ya ce masa ya tafi wuta ya dinga mamaki an ce wai ya tafi hutu yake mamaki ya za a ce ta huta sau da haka ya tafi tun da ya zai an ja shi za a tafi huta mala'iku na zaba an ja shi sai da aka yi ɗaya bisa ukun tafiya wuta sai ya tsaya ya turje suna jan sai ya turje yana yana kaɗa kai ya dai ci gaba aka yi na biyu ya ƙara tsaya aka yi na uku ya ƙa Allah ya ta tsaye da shi me ne sai ya ce rabbi zanni bi ka sani ya ubangiji ban taɓa zaton za ka yi min haka ba Allah ya ce a da da shi a shigar da shi aljanna da kyakkyawan zaton da yake mana. Ina ba ta bayanta. So da haka ba Allah wa'annan masu wa'azin da za gani ko an yi wani abu a TikTok ko an yi mai a zo a dira kan mutum kamar kai ne mai hisabi kamar kai ne abin nan ka shiga tsakanin bawa da Allah kai ta famun balbalin bala'i kana ta wani abin da bai taka kara karya ba shi Allah ina ruwansa ne ka babba shi har kullun akwai Malam Ibrahim Khalil wato yana da wata falsafa wadda take mai kyau shi ne yake cewa wato shi mutum kafin yayi sabo ake tsoratar da shi kai yayi amma in yayi kuma mafita ake nema masa haka yake ai idan yayi kuma batun wani tsoratarwa da wani yanzu ba kuma wannan bane ya za a kai ya ci gaba ina ba ta an fahimta amma mutum mai laifi har ya kai ya fito yana yin laifi yana waye kuma kai ma ka zo ka ƙara tsananta masa ka ƙara kausasa masa magana sai ka ƙara tunzura shi an fahimta ba haka mai da'awa yake ba kuma wannan ba sunnar annabi bace sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yake bashiru wala tunaffiru shi ala ayya halin azaba da balbalin bala'i da kora mutum da nuna Allah ba zai mai kore shi yake ba ga misali nan ba wanda ya kashe 99 yanzu da yazo yace da yace da wannan mai bauta akwai ƙofa tuba na kasa casa'in da ɗaya ce ka kashe casa'in da kuma ka ce da ƙofa tuba mutumin banza kai ɗin za ka ya fatattake shi ya ce to to ai take nan tunda an ba za a ci gaba da aiki kawai sai ya kaddaman masa shi ma ya suka na ɗari da shi ko kaga wannan baza ma shi so da haka shi mai laifi wato yana buƙatar lallaɓawa da tarairaya da ja a jiki in ya riga ya fara. Ba kuma amfani da ƙarfi da nuna isa da waye ƙara baza ma shi zaki. An fahimta. Yawwa, shi yasa wani ai yana shaye-shaye yana kaza kaza an maza kaza. Da Allah kai shi kasuwa. An fahimta. Yau fita da shi kasuwa a dinga a siyo mai abinci ya ci in ya je kasuwa na ana ba shi kula ta musamman. In zai taho da kasuwa nan kuma ka ɗan ba shi wani hasafi haka ya taho. an fahimta a kasuwar a sa shi sallah wani kaza in kana dan zuwa wata yan makaranta karatu in an je kasuwar na dan jashi ku tafi bayan an dawo kana zuwa kara dan jashi ku tafi karatun an fahimta yo ai ka san wai watsi kuka yi da shi da kuka yi watsi da shi zai ga to ni me zan yi duk in ga wanda zai zo ya tanka mun gaggaya mai magana yawa to bara in je lalace kawai yawwa sai zai lalace zo jira irin yake jira ku zo ku yi mai magana ya zazzage ku ya gaggaya muku magana ai ba ku taimake shi ba an fahimta yawwa to sai ku taimake shi sai ko ka ce ai kuma a ɗauke shi a kai shi makaranta an fahimta yawwa a kai shi a ɗaure shi a yi kaza ba shi ba ne ba ba dole ba kowa sai ya yi karatu ba an fahimta wani ko ɗanka ne in ka sa karatun aka buga aka buga abin yaƙi kyale shi an fahimta laliba ka ga menene abin da zai amfani ai ba matsayin da da ake samu a masallaci ana samu a kasuwa ko attajiru saduqul aminu ko dan kasuwa mai gaskiya mai amana wannan ma'annabi na wasu na wasu salihina yana tare da wa'annan da annabi sallallahu alaihi wasallam dan kasuwa mai gaskiya mai amana to ran kiyama yana tare da annabawa da siddiqai da shuhada'u da salihina da Allah masallaci me ake nema yau a ce ga ka ga annaba ko annabawa da siddiqai da kowa ko wani abu kuma bayan nan to a kasuwa ma ana samu ba dole ne kowa ya zama malami kowa sai yayi in ka tirza ya ki karatun kowane iri ne to in an za a ci ribarsa a kasuwa to tafi da shi kasuwa an fahimta ya ƙi karatu ya ƙi komai kuma tunda ya ƙi karatu sai ka bar shi bai karatun ba kuma ba kai shi kasuwar ba kuma shi ya nemo wa kansa wani aikin in ya lalubu mai kyau abin ya ƙi ya lalubu mara kyau ina ba ta ambayinta to da haka wani zubin galibi akwai rashin kulawa da take sawa mutane suke sai wani mutum ya lalace saboda rashin kulawa haka ba shi kulawa da yawa an daraba an gani wanda sun ɗauko hanyoyin su lalace ɗin da kuma aka ba su kulawa kuma suka zama mutane su yanzu ba za ka ce musu kuma su lalace din ba saboda sun ga an dawo da su hanya da haka me laifi tarairaya yake so da lallabawa da kuma ja a jiki ba hantarawa an fahimta kafin ya mutum ya haɗa laifi za a ta tsorata shi a ta firgita shi amma ya riga ya kwado yanzu so ake a tsamo shi daga hanyar saboda haka usulubi da da da da ake bi ina ji Allah ya kan malam Isa Waziri lokacin da aka kafa hizba ta farko suna cikin wanda aka saka suna akan al'amarin yana jawabi yana ta faɗa yana cewa to shi wannan abu ba fa a dinga zuwa a doci mutum da bulala ai ta kaza ɗazu ɗazu nan da ke kunna kusan 2000 wani abu yi karatu yana ba za a yi haka ba lallaɓawa za a yi da nasiha da waye yace na ji an ce wani malami a nan yana yin kaza yana yin kaza to a kirawo shi a sirra a ce ya daina a zauna da shi a yi mai nasiha a ce ya daina kada a fito a yi terere da shi a ce kaza ka ɗazu ɗazun nan da sabon na ji yana faɗa wannan a karatu an bayanta a wani zo kai terere da mutum kai talla da shi ka gama tusga shi ka gama tuna duniya to fa ka busan man da zuciya sai haka wannan tsarin da hizba suka ɗauko wannan ba tsari ne na gyaran tarbiyya ba sam sam sam sam a zo ai terere da mutum ko a zo a sa wai lasiri a wai a sa yan jarida wai sa wai mai gida ai na aka kamo ka ai na aka kaza kaza kaza a hizba ai na aka taba ganin haka ana gani mutum zai zo yana bayyana laifi annabi yana masa faɗa ta kai mahaukaci ne a bika junun ya rasulullah na yi laifi kan kai baka da hankali ko ba haka annabi ya ce a bika junun mahaukaci ne kai amma kai kuma kawai ka zo mutane sun yi abu kawo kawo ka zo kuma kuna sa kyamara da waye ana cewa kaza to wannan so kake jaru ina ba ta an bayyana da haka shi Allah mai rahama ne mai jin kai ne saboda haka ka a dinga kallon wani Allah yana nan ya cika da fushi halitta sun bata mai rai jira kawai yake a zo lahira ya daga daga da mutane wannan kai Allah ka da kake tunani daban wannan ba Allah bane ba wanda kake in haka kake tunano Allah to wannan ba Allah kake tunanowa ba an fahimta yawwa kai wannan Allah ka na kanka kenan wanda kake sawarwa Allah ya datar da mu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah eh wa kana Allahu shakiran alima ubangiji tabaraka wata'ala bai gushe ba mai sakawa bayinsa ne akan biyayyar da suke masa aliman ko masani ne tabaraka wata'ala da aikin su yana bada in kayi aiki kaɗan yana bada sakamako gwaggwaba Allah ya ba mu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amin ya rabbi